الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid a wannan masallaci mai albarka masjidu tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin baban da yake sanar da mu faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala walillahi al'asma'ul husna fad'uhu biha wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon babi na gaba wato kafinsa akwai arrabi'a mas'ala ta hudu wanda a karatu wanda ya gabata muka ce tarku man arada min aljahilina wato barin mutumin da ya bijire arada shine fito na fito wato yin watsi da hanyar mutumin da ya yi fito na fito daga cikin jahilai waɗanda suke masu ilhadi game da abin da ya shafi ayoyi na Allah kada mutum ya bi hanyarsu wajen karkatar da ayoyi na alkur'ani da kuma ayoyi waɗanda suke ɗauke da siffa na Allah ko suna na Allah ko hadisai waɗanda suke ɗauke da siffa ta Allah ko kuma suna na Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام babun la yuqalu assalamu ala Allah wannan babi zai mana bayani dangane da abin da ya shafi bai dacewa a ce assalamu ala Allah aminci ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala baya halatta a yi wannan sallama ɗin ga Ubangiji subhanahu wata'ala saboda roƙa aminci ana yi ne ga mutumin da yake da kwai na ƙasa yake da kwai ta waya to shi ubangiji subhanahu wata'ala almunazzahu ne an kulle aibin almunazzahu ne an kulle naqsin wato almunazzahu ne min kulle aibin wato ana tsarkake shi daga dukkan aibu sannan kuma ana tsaftace shi daga dukkan tawaya Allah subhanahu wata'ala ba tawaya a tattare da shi komai nashi cikakke ne cika wanda cike cikakkiya wanda babu tawaya a tattare da ita to da haka sai ya zamanto baya halatta a ce assalamu alallahi fi sahihi ya tabbata cikin bukhari da muslim an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal hadisi daga abdullahi dan mas'ud yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abdullahi dan mas'ud ya ce kunna iza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan muna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fi salati a cikin sallah idan muna sallah tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muka zo zaman tahiya na ƙarshe ƙulla assalamu alallahi min ibadihi muna cewa aminci ya tabbata ga Allah daga wajen bayin shi bayin Allah suna yi wa ubangiji subhanahu wata'ala addu'a assalamu ala fulanin wa fulanin aminci ya tabbata ga mala'ika jibrilu aminci ya tabbata ga mala'ika mika'il aminci ya tabbata ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aminci ya tabbata ga abubakar da sauransu فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai la ta ƙulu assalamu alallahi kadda ku ce assalamu alallahi aminci ya tabbata ga Allah dan fa inna allaha huwa salamu haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine wato amintacce kubutacce daga dukkan tawaya kubutacce daga dukkan aibu wato wannan a farkon musulunci lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo madina aka shar'anta sallah to idan sahabai suka zauna maimakin tahiya abinda suka cewa suna ce assalamu ala allahi qabla ibadi assalamu ala jibril assalamu ala mika'il walahuma assalamu ala fulanin walil bukhari wa fulanin walahuma falamma sallama nabi sallallahu alaihi wasallama أقبل علينا بوجهه فقال وللبخاري في رواة لا تقول السلام على الله ولما فإن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wato wannan ita ce tahiya wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai cikin hadisin abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ce mun kasance idan muna sallah tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muka zo ƙarshe muna yin addu'a ga waɗannan dangin abubuwa na farko muna yin addu'a ta aminci ga Allah sannan addu'a ta aminci ga babban mala'ikansa mala'ika jibrilu sannan ga mala'ikansa mala'ika mika'il sannan kuma da ɗaiɗaikun bayi manya-manya masu daraja a wajen Allah irin su ma'aiki irin su abubakar irin su umar irin su aliyu irin su usman da sauransu to manzo Allah sai ya ce la taqulu assalamu alallahi idan kuka tashi kada ku ce assalamu alallahi saboda wannan gaisuwar bata dace da Allah ba wannan gaisuwa ce wanda za ku yi wa junanku gaisuwa ce ta 'yan aljanna amma in za ku gaishe da Allah ga yanda ya kamata ku ce attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to lokacin da kuka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ni kun yi mun sallama sai kuma ku ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wato lokacin da kai wannan addu'ar to ta shafi dukkan wani bawa nagari bawan nan nagari cikin mala'ikai yake ko cikin mutane kowa da kowa ta shafa don haka ba sai ka fara zanowa ba don watakila sai bayan ka gama zanen na kama wani zai faɗo maka are amma da ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ta shafi kowa da kowa bu'ithtu bi jawami'il kalim kenan mun gane da kyau to shine anan ma'aiki alaihi salatu wassalam yace la taqulu assalamu alallahi kada ku ce assalamu alallahi fa inna allaha huwa salam hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala shine assalam wato kubucacce daga dukkan tawaya kubucacce daga dukkan aibu kubucacce daga dukkan cikas al'amuran shiga baki ɗayan su cikakku ne ba tawaya a cikin su na'am
fi masail الأولى تفسير السلام الثانية أنه تحية الثالثة أنها لا تصلح لله الرابعة العلة في ذلك الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله فيه مسائل a cikin wannan babi akwai mas'aloli wanda ya kamata a ce mun waiwaya zuwa gare su waɗanda za mu iya fahimta a ƙarƙashin wannan hadisi na abdullahi ɗan mas'ud al'ula matsala ta farko tafsiru salami wato mun fahimci ma'anar abin da ake nufi da assalam shine aminci ya tabbata ga wanda ka yi wa wannan sallama ɗin shi yasa lokacin da ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ka ce mai assalamu alaikum wato ka mai addu'a ne ka ce aminci ya ƙara tabbata a gare ku yanda kuke zaune lafiya Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da wannan zaman naku, Allah ta'ala ya ƙara wato kasantar da ku cikin amintattu lafiyayyu. Mun gane da kyau, shi ne na farko kenan. الثانية أنها تحية مسألة تبيو أتشكين ونن بابي za mu fahimci cewa annahu tahiyyatun haƙiƙa assalamu gaisuwa ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ya shar'anta ta tsakankanin musulmai a junansu kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya faɗa a hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta annaba Adam alaihi salatu wassalam ya ce da shi ya tafi wajen mala'ikai ya gaishe su ya ce musu assalamu alaikum da ya je shi ya ce fasta mi'ima yu hayu naka ka saurari abin da za su gaishe ka da shi sai suka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullah fasaduhu wa rahmatullah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annaba adam fa inna ha tahiyyatuka wa tahiyyatu banika ita ce gaisuwarka da gaisuwar 'ya'yanka a tsakankaninsu الثالثة مسألة أكو أنها لا تصلح لله wato haƙiƙa wannan gaisuwa ba ta dacewa ga Allah ba ta dacewa a yi ta ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda gaisuwa ce wanda ake yi tsakankanin bayan Allah a junansu suke yi wa junansu don haka ba ta dacewa a yi wa Allah tabaraka wa ta'ala rabi'a matsala ta hudu a cikin wannan babi al'illatu fi zalika wato illar da take cikin wato rashin dacewarta ga Ubangiji saboda shi Allahu subhanahu wa ta'ala as-salim ne min kulli aibin kubutacce ne daga dukkan aibu addu'a da za ka yi ta Allah ta'ala ya tabbatar da bawa cikin aminci da sauransu ga wanda zai iya jure daga wanda zai iya bujiro mashi ne cewa rashin aminci to shi Allah tabaraka wa ta'ala amincacce ne ɗari bisa ɗari babu wata tawaya ko wata matsala a cikin mulkinsa don haka wannan gaisuwar ba ta dace da shi ba alhamisa matsala ta biyar ta'alimuhum tahiyyata allati tasluhu lillahi wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da ya hana sahabban shi su ce assalamu alallahi min ibadihi ko assalamu alallahi qabla ibadihi to ma'aiki sai ya karantar da su ya koya musu gaisuwar da ta dace da Allah saboda idan ka hana bawa idan ka hana dan uwanka aikata abu to sai ka karantar da shi abin da shari'a ta musulunci ta tanada mishi wanda zai saboda ba wani abu wanda za ka hana dan uwanka ka ce kada ya aikata kaza kuma ka ce babu abin da zai aikata wanda ya dace da wannan gurin نعم
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه نعم babu ƙaunin lahumma firli in shita wannan babi zai yi mana bayani dangane da haɗarin bawa ya ce allahumma firli in shita ya ubangiji ka gafarta min idan ka ga dama allah ka gafarta min idan ka so bai dace ba bawan allah musulmi ya yi wannan addu'a da ya zo da in shita kawai ya ce allahumma firli ko Allahumma rahamni kamar yadda hadisin zai karantar da mu. Fi sahihi ya tabbata cikin hadisi ingatacce wanda yana cikin Bukhari da Muslim an abi Hurairata radiyallahu anhu an amso shi daga Abu Huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Abu Huraira ya ce, Haƙiƙa jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, la ya ƙul a hadukun kada kowane ɗaya daga cikinku idan zai yi addu'a ya ce Allahun magfirli in shi'ita ya ce Allah ka gafarta min in kaso Allah ka gafarta min in shi'ita idan ka ga dama Allahun marhamni in shi'ita Allah ka ji kaina in ka ga dama kada ya faɗi wannan addu'ar kada ya faɗi haka liya azimil mas'alata ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wato mai addu'a ya ɗaure abin da yake roƙo ya zamanto yana da kwai jazm a kan shi babu shakka a kai babu wani sharaɗi da zai kawo ya yi addu'a da ƙaƙƙarfa ya zamanto yana da yaƙinin akan Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa mishi udu'ullaha wa antum muɗinuna bil ijabati ku roƙi ubangiji tabaraka wa ta'ala alhali kuna masu sakankancewa ɗari bisa ɗari kun gamsu da cewa Allah ta'ala zai amsa wannan addu'ar da za ku yi. Zala ce wa alamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin ko kuma min qalbi ghafilin lahin wato ku sani haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala baya amsa addu'a daga zuciyar mutumin da yake rafkananne ne. wanda yake mai wargi da addu'arsa idan ya zamanto kana addu'a ko ka sa a kanka ɗari bisa ɗari wannan addu'ar ta samu shiga saboda Allah ta'ala ce ana inda zanni abdi bi ina inda bawa na ya zace ni lokacin da kake roƙon ubangiji sai kake ta baba a cikin wannan addu'a taka Allah bane ma dai Allah ya amsa to shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mu'amalance ka da yanda kake tunani amma in ya zama kana da yaƙini Allah shine mai akwai shine mai badawa shine gaffaru shine rahimu sai ka roƙi Allahumma ghafirli to ka sa a kanka Allah ta'ala zai gafarta maka kace Allahumma arhamni ka sa a kanka Allah ta'ala zai zai ji kanka kace Allahumma ihfazni to kada ka ji tsoron komai ka sa a kanka Allah ta'ala zai kare ka fa inna Allah la mukriha lahu ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wani wanda zai tilasta shi ya mai hawan ƙawara ya ce dole sai ya gafarta maka ko ya ce dole sai ya ji kanka ko ya ce dole sai ya baka abin da ka roƙa don haka saboda to wannan kana da yaƙini akan cewa Allah ba wanda yake sa shi ganin damar shi ne to ba sai ka yi magana akan cewa in ya ga dama ba kawai ka ce Allahumma ghafirli Allah ta'ala zai kallace ka ne shin kana ɗaya daga cikin waɗanda suka cancanci amsa addu'arsu ko baka daga ciki ka cika sharuɗa na ijaba ko baka cika ba shikenan sai ya amsa maka gwalgwadon yadda ya dace wali muslimin ya tabbata cikin sahihu muslim ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wali yu'azzimin ragbata wato bawa ya girmama kwaɗayin shi zuwa ga ubangiji ya girmama kwaɗayin shi a wajen Ubangiji ya dinga nuna cewa kwaɗayin da yake na wannan abin Allah ta'ala shi kaɗai ne zai iya mushi wannan abin ba wanda ya isa ya mushi wannan abin in ba Allah ba. Don fa inna Allah la ya ta'azamuhu shay'un a'bahu. Hakika Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wani abu wanda ya girman Allah ta'ala ya bayo bawa shi. Ba wani abin da ya fi ƙarfin a ce Allah ta'ala ya ɗauki wannan abin ya bayo bawa shi. in dai abin da zai iya yiwuwa ne a baiwa bawa ko abin da bawa ya roƙa matukar ba abin da yake mustahil ba ne abin da yake mustahil yanzu mutum misali ya ce Allah ta'ala ya sa shi ya zamanto shi ma annabi ne a ga wani abin da ba zai yiwu ba ne in shekara ɗari zai yana addu'a yana azumi yana ƙiyamuleni da niyyar Allah ta'ala ya naɗa shi ya zamanto annabi a ga ba zai yiwu ba wannan saboda Allah ta'ala ce walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin yanzu ka zo ka yi ta addu'a ma Allah ta'ala ya baka annabta wannan izgili ne ko kuma ka zo ka kana kawai matashi baka da aure ka raka Allah ya baka da raka addu'a Allah ya baka da kaga wannan izgili ne idan kana son da shine akwai mahal nashi ko kuma ka zo kawai kuna kwance a daji kawai ka dinga addu'a Allah ya baka ilimi Allah ya baka ilimi baka tafi makaranta ba baka yi komai ba akwai buƙatar ya zamanto abin da kake so Allah ta'ala ya baka shi ka yi riko da sababi sai ka meƙa lamurranka ga baki ɗaya zuwa ga Allah sai ka yi ta gaya wa Allah kana karatu kana roƙon Allah ta'ala ya sawa abin da kake karantawa albarka sai ka dinga ganin haske cikin tafiyarka kana kasuwanci sai ka dinga gaya wa Allah ta'ala ya sanya wa wannan kasuwancin naka albarka ka dinga zuwa kasuwanci duk abin da ya dace wanda dai dan adam ne zai yi shi na riko da sababi kai dai kayi to sai ka baiwa Allah tabaraka wa ta'ala wato ka bar mai komai a hannunsa shi zai maka abin da ya dace da kai mun gane da kyau na'am fihi masail الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء الثانية بيان العلة في ذلك الثالثة قوله ليعزم المسألة الرابعة إعظام الرغبة الخامسة التعليل لهذا الأمر
fihi masail wato a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata a ce mun fahimce su karkashin wannan hadisi da malam ya koro mana a cikin wannan babi al'ula malam ya ce matsala ta farko wanda ya kamata mu fahimta karkashin wannan hadisi annahayu ani listithna'i fi du'a'i wato yin hani game da abin da ya shafi togo a cikin addu'a kada mutum ya yi istisna'i a cikin addu'a idan za ka yi addu'a kada ka yi istisna'i istisna'i shi ne da ya ce in shi ita dinna Allah ka gafarta min in kaso in ka ga dama kawai ce Allahun magashuli wata rana a ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ji ɗanshi yana addu'a yana cewa Allahumma as'aluka alƙasar al'abiyaba an yamini aljannati idza dakhaltuha Allah ina roƙonka ka bani fakeken baini fariƙal a damar aljanna idan na shiga ana shiga ba ɓangaren hagun ba a damar aljanna nake su ce kai ya ce yaron nan kayi kayi guluwi cikin addu'an nan salillah aljanna ka ce Allah ya baka aljanna in Allah ya baka aljanna ko a hukume baka kada ba aljanna baka ce so in ka shiga aljanna ya wani mace mace da da ake kai ka fita daga cikin su aljanna dai haula halu dandin in dai ka shiga aljannar ko ko a hagum ba alkasrul abyad ba ko al'ahmar ka samu ka shige shi kawai amma zancen ka raka wani kakale Allah ina roƙonka ka bani da dogo namiji mai hankali wanda zai yi shekaru da yawa a duniya kaza kaza gabaki ɗaya wannan ka kyale ka ce kawai Allah ya baka ɗa na gari lokacin da ka ce Allah ya baka ɗa na gari ganin damar Allah ne ya baka fari ganin damar shi ne ya baka baki ganin damar shi ne ya baka dogo ganin damar shi ne ya baka gajere ganin damar shi ne ya baka mahaddacin alkur'ani conflat ganin damar shi ne ya baka mahaddacin alkur'ani wani kaso a cikin alkur'ani ganin damar shi ne ya baka kaza ba kaza yadda ka yi ta addu'a wanda ta dace amma kada ka wuce gona da iri an gane da kyau a saniya matsala ta biyu bayanul illati fi zalika wato bayanin illa cikin abin da ya shafi bawa ya yi istifna'i cikin addu'a shi saboda Allahu subhanahu wa ta'ala la mukuri halahu kamar yadda ma'aike ce fa inna Allah la mukuri halahu ba wanda zai tilasta Allah ba wanda yake tilasta Allah to tunda mun san cewa ba wanda yake tilasta shi to kai addu'a ka ce Allahumma ghfirli ba tare da ka zo da wannan sharadin ba ba tare da ka zo da wannan istithna'in ba Allahumma arhamni Allahumma a'dini Allahumma zidni ilman da sauransu الثالثة مسألة uku a cikin wannan babe wanda za mu fahimta ƙauluhu li ya azimil mas'alata wato faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ce li ya azimil mas'alata wato bawa ya ɗaure cucu wajen abin da ya shafi roƙon Allah ya zamanto zuciyar shi tana da yaƙini ba ta ba ba cikin Allah ta'ala zai amsa addu'ar shi babban abin da ake bukata ga mai addu'a shine ya zamanto yana da yaƙini amma kana addu'a amma kana kai ba lallai bane ho Allah ya mu wannan abun ho kawai dai zan yi ta wahala ne to kai ma da kanka baka yadda da kanka ba to kaga Allah ta'ala ba zai amsa maka ba amma lokacin da ya zamanto kana da yaƙini ko to sai ya zamanto addu'ar ka ta shiga da kyau da kyau shi yasa mutumin da za ga cewa ya shiga hanya yana daddar kare haɗu da namun daji ya fi haɗuwa da su mutumin da zai kamo hanya ce kai shi wa kawai ya yarda da Allah shine mai karewa kuma wannan hanyar ya bi ta ba so ɗaya ba so biyu ba komai bai faru da shi ba to yanzu wani zancen ya ji ta wato cece ku ce jita jita din nan da ake yace shi bai yarda da shi ba kawai ya yarda da cewa Allah shine mai kariya ko anan ki yake a zaune in Allah ta'ala ya ga dama ya turo mai namomin daji za su iya zawa su ciccira shi kenan ya shiga sai ga ya fita lafiya shi kuma wancan din mai in yi haka zai shiga sai ya komo to sai ya je daidai shiga shi inda ya dace shiga din kuma dabba ta zo ta sai zaba to sun yi aran gama da shi da ita arabi'a matsala ta hudu i'zamur ragbati wato bawa ya girmama kwaɗayin shi zuwa ga mahalicin shi ya zamanto lalle abin nan da kake roƙon Allah ka roƙe shi da muhimmanci kare ya zamanto iya in kai addu'a yau kawai so kace da kai addu'a yau gobe da sai ka ga abin ko ka ganshi a goshinka ko ka ganshi a ƙasa ba haka ake so ba zai iya yiwa ka yi addu'a yau ka yi ta yi har ka kai baɗi abin da kake roƙo ɗin ba bai samu ba amma idan Allah ta'ala ya tashi baka shigo to karka yi komai sai ka yi mamaki duk idan ka tashi kana addu'a kana son Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa maka asiri ko kana zuwa kasuwa kuma kaga cewa da al'amura ɗin suna ta cikunkunewa kana addu'a amma kuma kake ganin abubuwan ƙara rikicewa suke ci gaba da addu'a in suka bude sai kai kanka kayi mamakin kanka kana karatu kullum kana addu'a Allah ta'ala ya ƙara fahimtar da kai sai kaje gani in aka je kamar wata matsalar gado ce kullum ake kullum a rikice kake ka ci gaba da wannan addu'ar kal ka fasa kal ka ce ka gaji ka fasa lokacin da ka ce ka gaji ka fasa to Allah tabaraka wa ta'ala dama baya son irin ku yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal kowa daga cikinku ana amsa mushi roƙonsa matuƙar bai yi gaugawa ba gaugawa aikin shaɗan kenan mazala ce gaugawa da shine ya ƙulu da autu falam yustajabli ko falam ara yustajabli bawa ya ce kai ni na gaya wa Allah ɗin ma dai amma dai kawai wallahi dai abin ba ba ba haske cikin lamarin nan ko ya faɗa bi lisanil hali ko bi lisanil maqal ya fito cikin jama'a wani a kama da addu'a da ce kai wani ni za ka gaya wa adda addu'a da nake wallahi in kai kake yi wataƙila baka isa ka kai ni addu'a ba kala ka ce a kana yi ba amsa maka ba tana amsuwa tana amsuwa la'alla kai ne baka gana amsuwarta saboda akwai musiba da bala'i da abubuwa da dama wanda Allah ta'ala yake karewa bawa in dai kai addu'a ko ɗayan uku ɗin nan dole sai an maka ɗaya daga ciki imma a baka abin da ka roƙa taktis imma a ajiye maka ita kai abin da ya kamata a ce a aljanna ne za a ƙara maka daraja ba a nan duniya ba in ma a juyar maka wani mummuna abu da zai same ka to saboda wannan addu'ar taka da kai sai ya zamanto ta yi kokuwa da wannan abin mummuna ta kada shi kowane lokaci bawa haka yake wa haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to don haka lokacin da kake addu'a kawai ka sa a kanka kawai wannan addu'ar taka amshashiya ce in ka ga abin da ka roƙa bai tabbata ba to ka tabbatar da cewa akwai wata matsala da za ta gilmo maka addu'ar nan da kai ita ta yi kokuwa da ita sai zaman to an yi zubar ta kada wannan abun kuma ita ma ta ƙare ƙarfinta ya ƙare alhamisa at-ta'alilu li hadha amr wato mas'ala ta biyar wato illa game da abin da ya shafi lamarin girmama girmama kwaɗayi wajen Ubangiji, saboda fa inna Allah la ya ta'azamuhu shay'un a'dahu. Allah tabaraka wa ta'ala ba wani abin da yafi girman Allah ta'ala ya bada shi, ba abin da yafi karfin Allah ta'ala ya ɗauka ya bayo bawa. Khasatan irin abin da ya shafi kayan duniya kaskantaccen nan. Ba abin da yafi karfin Allah ta'ala ya ɗauka ya baka. In dai kayan duniya ne zaka roƙa ko? To ka roƙa. karka yi tunanin cewa akwai abin da Allah ta'ala ya yi girma abin da ba zai iya ɗauka ya baka shi ba sai dai in ba ka yi riko da sababi ba amma idan ka yi riko da sababi kar ma ka yi Allah ta'ala ya sa ka zamanto mai kuɗin unguwarku ka sa mai zamanto mai kuɗin jiharku ko mai kuɗin ƙasarku ko mai kuɗin yankinku gabaki ɗaya duka Allah ta'ala zai iya baka to amma ka yi addu'a ta alkhairi ka yi addu'a ta alkhairi kada mutum ya bayar da lokacinsa irin addu'o'in da alkhairinsu kaɗan ne idan an haɗa da waɗansu addu'o'i. Na'am.
Babu la ya kula abdi wa amati fi sahih an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbaka wardi rabbaka wal yaqul sayyidi wa mawlaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami na'am babul wannan babe zai sanar da mu wato faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ce la ya ƙulu abdi wa amati baya dacewa shugaba wanda ya siyo bayi wanda a cikin bayin na akwai maza akwai mata a ce ha za abdi wa hadhihi amati baya dacewa ce ya abdi ya amati ya ce kai bawa na yaka ko ke baiwa ta zo baya dacewa ya kirayi wannan wanda ya siyo da matsayin abdi ko amati fi sahihi ya tabbata cikin hadisi ingatacce cikin bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce haƙiƙa jakadan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya ƙul ahadukum kada kowane ɗaya daga cikinku idan ya tashi zai yi magana ya ce arzi'im rabbaka wato ka je ka ciyar da shugabanka saboda arrabbu shine mai gida zai iya ɗaukan ubangiji zai iya ɗaukan wato shugaba to saboda wannan kalma ce wanda take ɗauke da ma'ana guda biyu to ubangiji subhanahu wata'ala akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam yayi hanin mumine su fade ta kada kowane ɗaya daga cikin ku yace ad'im rabbaka gaje ka ciyar da mai gidanka za mu ga cewa a cikin kissar annabi yusuf alaihi salatu wassalam wannan irin wannan ta, ta bayyana ko wato annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce ya sahibai sijini amma ahadu kuma fa ya siƙi rabbahu khamra wa ammal akharu fa yuslabu fa ta'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan wato annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce to ɗayan ku saboda sun yi mishi fatawa annabi yusuf alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya hore mishi da sanin fassarar mafarki sai ya zamanto da suka mai fatawa da ya ce shi ya gan shi yana shayar da mai gidan shi giya shi kuma da ya ce inni a rani a hamilu fauka ra'asi ya hubzan ta akula ɗairu minhu ya ce ni kuma na ganni ina ɗauke da tire da daro da daro na gurasa tsuntsaye suna ci nabbi ina bi ta'wilihi inna naraka min al-muslimin to annabi yusuf kafin ya ba su amsa sai musu tamhidi ya musu shimfiɗa irin yadda ya kamata mutane su fahimce ka da kyau kafin ka ba da amsa ka zo mahallu shahid ɗin to shine bayan ya yi musu tamhidi ya gaya musu addinin da yake kai da addinin da iyayen shi suke kai da kakannin shi suke kai shine addinin annabi ibrahim wanda ba shirka a ciki ya musu da'awa kenan kuma daga ƙarshe sai ya musu bayani akan fatawarsu ce amma ahadu kuma fa yasqi rabbahu khamra ɗaya daga cikinku zai shayar da mai gidan nashi giya mun gane da kyau kaga rabbahu ana yana nufin sayyidahu fa yasqi sayyidahu khamran na'am to shine kada kowane ɗaya daga cikinku ya ce ad'im rabbaka ka ciyar da ubangijinka wadda'i rabbaka ka yi wa mai gidanka alwalla iske rabbaka ka shayar da mai gidanka kada kowa daga cikinku ya faɗi wannan kalma walyaqul sayyidi wa maulaya wato idan ya tashi zai ce sayyidi shugabana to kaga wannan sayyid sayyid malamai sun yi sabani akan shin suna ne na Allah ko ba suna bane na Allah amma kaga rabbu ai ba sabani akan shi ko rabbu farkon fatiha ma za ga akwai shi alhamdulillahi rabbil alamina sannan kuma inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard gashi nan gurare da yawa ar-rabbu ar-rabbu yazo shi ko to amma as-sayyid shin suna ne daga cikin sunaye na Allah fihi khilafun bainal ulama wato waɗansu suna ganin cewa suna ne na Allah waɗansu kuma ba sa ganin cewa suna ne na Allah saboda hadisi na Abdullahi ibn Shikhir wanda yana cikin sunan na Abi Dawud wai ya ƙuli sayyidi wa maulaya wato idan ya tashi zai yi magana ga shugabansa sai ya ce da shi sayyidi ya sayyidi ya shugabana wa maulaya ya mai gidana maula yana ɗaukan ma'anar almaulal a'ala sannan kuma yana ɗaukan ma'anar almaulal asfal almaulal a'ala shine shugaba wanda ya 'yantar da bawa ana ce da shi maula sannan kuma bawa shi ma ana ce da shi maula shine wato wanda aka yantar da shi din kidan haka nan Allah subhanahu wata'ala shi ma ana ce mishi maula haka dan faffa shi ma ana ce mai maula dan haka maula yana dauke da ma'anoni da yawa zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum sannan a bangaren gado zaka ji an ce wa maulan ni'imati maulan ni'ima shine shugaba wanda ya yantar da bawa saboda akwai maulal asfal kenan akwai shi kuma bawan da aka yanta ana ce da shi maulal asfal mun gane da kyau sai kuma walau kana maulayin ra'an huwa dunahu kamar yadda tsarfa ya fada wala yaqul ahadukum abdi wa amati sannan kuma kuma shugabanni waɗanda kuke da bayi a ƙarƙashinku kada kowane ɗaya ya ce abdi bawana ne wannan amati baiwa ta ce wannan dan fa kullukum abidullahi wa kullu nisaikum imahullahi kamar yadda hadisin Abu Huraira na cikin Muslim ya nuna kowa daga cikin ku bawa ne na Allah sannan kuma kowace mace daga cikin ku baiwa ce ta Allah dan haka abin da zai fada wal yaqul fataya ce wannan yaro na ne wa fatati wannan yarinya ta ce wa gulami wannan yaro na ne a ruwaya ta Muslim wa jariyati wannan kuma yarinya ta ce ita ma mun gane da kyau na'am فيه المسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقول له أطعم ربك الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ نعم fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata a ce mun fahimta ƙarƙashin wannan hadisi na abu huraira malam ya ce al'ula matsala ta farko annahayu an ƙauli abdi wa amati wato hani wanda ya zo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dangane da shugaba ya ce wannan bawa na ne ko ya ce wannan baiwa ta ce ce abdi bawa na wa amati baiwata. Athaniya, matsala ta biyu, la ya abdu rabbi, shugaba shi an hana shi ya ce abdi wa amati, to shi ma bawa kuma ba zai ce ba rabbi mai gidana, wala yi lahu a ɗi'im rabbaka, sannan kuma ba za a ce mishi ba, wato wani ba zai ce mishi ba a ɗi'im rabbaka, kai yaro, ka je ka ciyar da mai gidanka. wato saboda arrabu suna ne daga cikin sunaye na Allah ya shahara da da suna Allah kun arrabu to amma as-sayyid bai shahara ba kamar yadda arrabu ya shahara shi yasa waɗansu daga cikin malamai wato suna ganin cewa as-sayyid suna ne na Allah amma shahara shi bai kai shaharar arrabu ba saboda haka ma'aiki ya faɗa lokacin da Abdullahi ibn Shekhir ya ce, In talaqtu fi wafdi bani amirin ilan nabi sallallahu Alaihi wasallam, faƙulla an ta sayiduna wa azamuna wa afdaluna, faƙalan nabi sallallahu Alaihi wasallama a sayidu Allahu, wato shugaba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Faƙulla wa afdaluna fadlan wa azamuna ƙaulan, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجريكم الشيطان الثالثة مسألة أكو تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي وتوكرن تدى شوغبا mai gida wanda ya siyo bayi maza da mata ya zuba a gidan shi suna mishi hidima to abin da ya kamata ya faɗa kada ya ce abdi amati ya ce fataya wannan yaro na ne fatati wacce yarinya ta ce gulami wannan yaro na ne jariyati wannan yarinya ta ce arrabi'a mas'ala ta hudu a cikin wannan babi ta'alimu thani qawla sayyidi wa maulaya wato karantar da shi na ƙasa shine shugaba idan aka karantar da shugaba ya ce fataya fatati gulami jariyati to shi kuma bawan da yake karkashin mai gidansa in ya tashi zai kirayi mai gidansa abinda zai ce shine ya ce sayyidi shugabana ba zai ce barabbi wa maulaya sannan kuma ya ce mai gidana ko ya ce shugabana ko ya ce mai gidana alhamisa matsala ta biyar wanda ita ce ta ƙarshe a wannan babi a tambihu lil murad wato faɗakarwa game da abin da ake nufi saboda da rabbi da sayidi da maulaya wato dukkaninsu suna ɗauke da ma'anar mai gida shugaba to amma an faɗakar da mutane ga abin da ake nufi wa huwa ta haƙiƙut tauhid faɗakarwa akan abin da ya sa aka faɗa ka saboda tabbatar da tauhidi saboda ma'aiki ya ce fa kullukum abidullahi wa kullu nisa'ikum ima'ullahi hatta fil alfaz har ma abin da ya shafi lafuzza abin da zai dinga fitowa daga bakinmu ya zamanto min kiyaye tauhidi duk abin da zai zamanto a cikin shi akwai ma'ana guda biyu ta ɓarya ce mai baki biyu to mu ajiye shi mu yi amfani da abin da zai zamanto ma'anar shi guda ɗaya ce abin da ya dace a ce mun yi amfani da shi kalmomin da ya dace mu yi amfani da su wajen zancen mu na yau da gobe insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan a za mu yi sallah a karatu na gaba sai mu dora da kan babun la yuraddu man sa'ala billahi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik